بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren sha bakwai ga watan al-muharram shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin uku ga watan agusta shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku wannan shine darasi na talatin da bakwai cikin jirgiyar darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiya wanda sheikh salih bin ahmad ashami ya tattara wato kulasar hadithan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafai guda goma sha shida mabambanta Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi sha hudu amin ko idan ba manta ba wannan karatu da muke wa taken taqribus sunna baina yaday al-umma wato kusanto da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsakankanin al'ummar sa muna cikin al-kitabul awwal wato littafin da ke magana akan al-aqida maqsadul awwal da bayani akan aqida a cikin shi kuma muna gabobin da suke magana akan imani da ranar tashin alkiyama ba manta ba mun ambaci cewa ita aqidar musulunci kana iya dunkula ta zuwa abubuwa uku muhimmai abu na farko shine imani da ilahantakar Allah bautatawa Allah da yadda da Allah matsayin mahalicci da tabbatar da sunayen Allah maɗaukakin sarki da sifofinsa kyawawa wannan shine bangare na farko bangare na biyu shi kuma shine imani da manzanci saƙon Allah saƙon da Allah ya kowa annabawa mabambanta da manzani mabambanta kai imani da shi fil jumla sannan kai imani da saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tafsilan wannan shine gaba ta biyu gaba ta uku ita ce wannan imani da cewa akwai tashin alkiyama waɗannan abubuwa duk wani abu da shafi imani za ka yi shiga da shi cikin waɗannan guda uku imani da Allah imani da saƙonnin Allah imani da komawa zuwa ga Allah bayan mutuwa da tashi komai za ka ga reshe ne daga cikin waɗannan turakun murhu guda uku ina fata muna ganewa saboda ka za ka ga alƙur'ani mai girma da sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi magana akan waɗannan abubuwa magana mai yawa kusan duk inda ka laluba sai ka samu wani zance da ke da alaƙa da waɗannan abubuwa guda uku musamman shi abin da muke magana akai yanzu Allah yana yawan faɗa manzo Allah sai yana yawan faɗa muna kanta hadisai kullum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ana yawan faɗa Allah maɗaukin sarki sai da ta kai ma ya kawo hujjoji mabambanta game da tabbatar da tashin alkiyama malamai suka ce har sai da Allah ya dan dai ya tabbatar da mutane akwai alkiyama har sai da ya kwatanta samfurin tashin alkiyama a duniya shine sai da Allah ya bada labarin tayar da matattu da yayi a duniya ya tayar da ya ba annabi Isa dama ya tayar da matattu ya tayar da wancan mai alƙalazi mara alaƙar yatim ya tayar da banu isra'ila bayan ya halaka su ya ya wa idza qatatu nasan fadaratun fiha nan ma Allah ya sake tayar da wani mamaci haka nan Allah subhanahu ta'ala wajeje wajeje dai mabambanta a cikin bakara kada akwai wuri biyar wanda wannan samfuri ne Allah yau mutane a duniyar nan su gani dan dai fasan cewa akwai komawa lahira saboda in ba wannan imanin aka samu ba to babu yadda za a yi rayuwa ta ta yi mutane daɗi a gaba a duniyar ma za su shiga cikin halin tasku balantana a makomar saboda tausayin da Allah yake mana da shi sa sai ya gada mana hatta samfoti samfurin abin da zai faru to da haka kaga malam ya faɗaɗa bayani a nan game da ainihin abin da ya shafi makoma da imani da ita da abin da zai faru tun daga busar ƙaho har zuwa tsayuwar kiyama da ceto da siraɗi da awon kaya da azaba da ni'ima da yafiyar Allah da magana da Allah zai da bayi da toshe bakunansu da za a yi a ce gaɓoɓi su magana da abubuwa dai mabambanta da shan ruwa a tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kore wasu da bayani akan ashabul a'rafi da bayani akan na ƙarshen shiga aljanna cikin bayan Allah kamar yadda zamu zo mu ji wasu daga cikin bayanan wasu kuma sun gabata zamu tashi a lambar gaba ta tarjuma ta 181 inda malai yace an abi barzatal aslami qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la tazulu qadama abdin يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما, فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه أبو برة الأسلمي رضي الله عنه يكي تشيوا daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da al-Imam At-Tirmidhi ya ruwaito da al-Imam ainihin wato Darimi wannan isnadi na wannan hadisi tabbatacce ne Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa لا تزول قدم عبد مؤمن يوم قدم عبد يوم القيامه babu wani bawa da zai gusa daga inda aka tsayi da shi a ranar alkiyama babu bawa da zai gusa daga nan daga inda za a ce waqifuhum innahum mas'ulun a inda za a yi waɗannan tambayoyi to babu wanda zai daga kafa ya tafi inda zai tafi wuta ko aljanna har sai an mishi tambaya game da wasu ababe daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umrihi fima afnahu za mai tambaya a dunkule game da shekarunsa fima afnahu akan me ya bata shekarunsa rayuwarsa gaba daya daga balagarsa zuwa mutuwarsa za mai tambaya akan yaya ya sarrafa ta wa anna ilmihi fima afal sannan za mai tambaya game da ilimin da ya sani abin da ya karanta na alkur'ani abin da ya saurara a gun malamai na wa'azi abin da ya sani a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya karanta na ladubban musulunci me yayi da shi yayi aiki da shi ko kuwa ko ku alfahari kawai yayi da cewa shi ma ya sani Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ammali dan za ta mai mutun game da dukiyarsa tun daga kwandala har zuwa miliyoyi ko biliyoyi min aina kasaba ta ina ya samu ta hanyar halas ko haram wa fima anfaqa sannan kuma me yayi da dukiyar ta ina ya ciyar da ita wa an jismihi fima ablah sannan jikinsa da yake da rauni hayye karfi Allahu khalaqakum min da'afin summa ja'ala min ba'di da'afin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba waɗannan matakai na jiki daga rauni zuwa ƙarfi daga ƙarfi zuwa rauni da da da da abin nan da furfura za a tambayi mutum me ya yi da jikinsa har jikinsa ya lalace me ya ci a jikin nan halas ko haram me ya sha halas ko haram me ya aikata da ƙarfinsa har tsufa da gajiya da rauni suka riski wannan jikin duka sai an tambayi mutum akan wannan a wata riwayar kuma za a sake ware wa an shababihi za kuma a tambaye shekarun ƙuruciya daga balaga zuwa shekara talatin da biyar ko da tara gwargwadon saɓanin malamai akan menene shabab wannan kuma sai an sake wata tambaya ta musamman akai wannan hadisi yana tabbatar da tambaya da za a yi ranar alkiyama ga bayi malamai suka ce waɗannan tambayoyi ne waɗanda suke basic za a yi ma kowa sai wanda Allah kawai ya so ya kare shi ko Allah ya so ya mishi rahama kafin akai ga tsayi wannan ba haka ba sai an tambayi kowa akan waɗannan abubuwa abinda ake so kai da kake raye ni da nake raye mu da muke raye sai mu fara tunanin to me wace irin amsoshi ne yau wani irin amsoshi ne muke da su da zamu bayar an tambaye mu mu yi imani da cewa lalle wannan abin da aka ambata da gaske ne sannan kuma mu fara kaddarawa kanmu in an tambaye mu din yaya za mu yi idan kana raye har yanzu kana da kofar tuba ka tashi da tuba ka'in da na'in ilal ladzina tabu wa aslahu ka tuba ka gyara ya lazina amanu tubu ilallahi jami'an ku tuba ga baki daya zuwa ga Allah a tashi jama'a da tuba da neman gafara Allah da istighfari da kuma canzawa daga ayyukan barna zuwa ayyukan alkhairi da canzawa daga ayyuka na bata lokaci da sharholiya zuwa ayyuka wanda suke za su amfane mutum a rayuwarsa ta duniya da kuma ranar gobe kiyama ubangiji Allah ka samu dace malin ya sake cewa an anasin anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man husiba udhib nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi wanda shi ma yana cikin sunan tirmidhi yace man husiba duk wanda aka yi mishi tambaya ta ƙaƙa me yasa ka yi kaza me yasa ba ka yi kaza ba to wannan uzziba lalle sai ya shiga cikin azaba uzziba shin azaba za ta biyo baya ko ita kanta tambaya ce azaba domin tambaya ita kanta ba ƙaramin tashin hankali ba ne to balantana kuma abin da iya biyo baya don dole sai an kama mutum da wasu wato wasu katakwarori a cikin riwayan al'imamul bukhari daga aisha Allah ya ƙara mata yadda mai riwaya yake cewa aisha an na kanat la tasma'u shay'an la ta'rifu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu aisha ta kasance duk abin ta jin bata sani ba sai ta ƙara tambaya sai ta yi mai da zance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zarar ya faɗi magana Aisha bata fahimta ba ko ya zama tana da wani ra'ayi game da abin to fa ba ta shiru wannan daga cikin siffar mace wacce take hazika kamar da muka taba ambata wani karatu namu cewa Aisha radiyallahu anha misali ce ta mace hazika kuma irin wannan matan abin da ya dace da su shine su auri dattawa idan suka auri samari sauyinsu ba sa zama lafiya kamar da kyau ka gani din kana da ya hazika wata ke tana da saurin idraki abubuwa kuma tana da baki wajen magana don ka tashi mata aure auren mata dattijo wanda zai iya jure wannan abin da a ɗabi'ance maza suna ganin shi a matsayin tsageranci ne ko rashin kunya ita kuma ɗabi'a ta ne duk mutum mai basira bai yiwuwa kawai da abin da aka faɗa ce kawai shikenan ya zauna a kai zai yi kwashanin to me yasa aka ce kaza me yasa ba a ce kaza ba su kuma za a ɗabi'a su da musu haka sai su ga cewa ana challenging authority su ne amma idan babba ne wanda ya fita shekaru ya fita experience sai ya jure kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ta faɗa lokaci sai ya murmushi ko ya dariya ko ya kawo mata wani hadisin ma yace ke baki sallah barin ummu zar'in bane tace ka ce kwana 30 zaka yi me kawo kwana 29 ya murmushi yace inna masharu tis'un wa 20 shikenan maga ta wuce idan wani ne dan bana bakwai daga nan sai rikicin ya ƙara tsakamari ce to dama ashe baki ma hori ba ko to dan kaza kazan ki kaza sauraka yana daga cikin abin da ya kamata a kula game da ɗiya mata masu hazaƙa da take tafi mata wasu mazan. To da haka mai ruwa yake cewa Aisha ta kasance duk abin da ta gani sai ta tambaya ba ta shiru sai ta ji annabi ya ce man husiba udhib duk wanda aka mai hisabi za a zabtar da shi kawai tana ji sai ta ce mashi awalai sai qullahu ta'ala to ya kai ya zaka da faɗin Allah fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ta gaba annabi wannan hujja sai annabi ya ce inna ma zalika al'ardu ya aisha ce ke da Allah da fa mana baki wannan da ake magana alhisabul yasir shine al'ard kawai a baza kayan a nuna mutum a ce kaga kaza kaga kaza kaga kaza ka tuna kaza eh kana da hujja ya ce ban da ita to je ka kawai na rufa maka asiri a duniya na rufa maka asiri a nan haka take yi ta aisha ba ruwan ta tambaya ta ce me zaka ce game da kaza ya za ka ce tsirara mutane duka a lahira ta ce to ya sirkai za su da mazan ‘ya'yansu ya ce ai ba ta wannan aiki ba ya ce mata inda za ki mutu ni zan miki wanka ne miki sitira da miki kuma ta ce oke wato shi kenan kuma ka dawo ka auri wata ba ta kalli falalan ba ta ce wato ka ma kosa da mutu ka zo ka auri wata haka annabi ya rayu da ita da wannan abun da ɗin nata kaifin basirarta da idrakinta shi sa rabi da yake mata kirari yake cewa kanat rajulatan minan nisa mace ce mai kama da maza a tarihin musulunci ba san wata mata mai ilimin addini irin ta ba ba a sani ba wanda dai take da ilimin addini da basira Aisha ba a sani ba Allah ya gafarta mata Allah ya ƙara mata yadda da sauransu to wani abu da ya kamata mu lura a nan shine kun ga shi Annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba kallon abin take mai a matsayin rashin kunya ba don wani zai ce ai tana annabi rashin kunya to kai ne kake da rashin kunya a cikin tunaninka aka fahimci wannan kai kuma rashin kunya kai shine wato annabi bai fahimta ba kai ka fahimta yanzu kenan bai fahimta ba ah sai annabi ya ce mata inna ma zalikal ardu walakin man nuqishal hisaba ya halak ce ai wannan da aka ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira al ardu ne kawai baza kayan kawai za a yi mutun ya gansu ba tare da an tuhume shi akai ba amma shi alhisab shine tuhuma a ce me yasa kai kaza to duk wanda aka yi wa haka to kuwa sai ya halaka ba zai tsira ba Allah ka tsire mu daga irin wannan hisabi malam isa ke cewa wani Aisha radiyallahu anha qalat sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-hisab al-yasir kaji wacce ce wannan riwaya dai bil ma'ana na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da alhisabul yasir fa qultu ya rasulullah mal hisabul yasir me yake nufi da hisabi mai sauki fa qala yace ar-rajulu tu'radu alaihi dhunubuhu mutun ne za a gabatar mai da zinubansa thumma yutajawazu lahu anha sannan a kauda kai a yafe masa Allah ka sa mu cikin da za a yafe musu innahu yace mata sanide man nuqishal hisaba halaka duk wanda aka ce sai an tattauna da shi a nemi ba'asi a wajensa game da laifukansa a hisabinsa da wannan ya halaka Allah ka tsare mu daga halaka a duniya da lahira nabi ya ce wala yusibu abdan shaukatun fama fawqaha illa qasallahu biha min khatayahu babu wata jarabawa ko musiba da za ta samu mumini a nan duniya sai annabi ce shaukatun gwargwadon ƙaya da zai taka, fama fauƙaha da duk abin da ya fi haka na musiba, illa ƙasallahu bihi min khatsayahu, face sai Allah ya sassaƙe wannan a cikin kurakuransa. Yanzu kamar duk wannan musibin da ake ji a ƙasashenmu na musulmi, to in kai mumini ne kuma kai haƙuri ka ba Allah, ka ci gaba da haƙura da jarabawa da Allah ya maka, wannan ana fata wannan ya zama kafara ne ga zunubanka. Rashin lafiya ne, talauci ne, tsoro ne, yunwa ce, fatara, damuwa, kunci, wani kare tattalin arziki, wata musiba ta rashin lafiya ko menene wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarati wa bashir sabiri Allah yace za mu jarabce ku da abin da ya shafi tsoro da yunwa da talauci da rashi da samun karayar arziki a cikin arzikinku da dukiyoyinku da rayuwarku Allah ya ce ku yi albishir ga masu haƙuri Allah ya ce waɗanda allazina za a sabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda suka dogara ga Allah suka haƙura annabi ya gaira ta mata ummul ala ita da tana cikin zazzabi kamar da Abu Dawud ya rawaito yace mata abshiri ya ummul ala ina miki albishir babu wani zazzabi da mutsi samu mutum sai ya zama kafin ya warke sai an ƙarar da zanuban shi gaba ɗaya a abin nan a cikin rashin lafiyar nan to yadda abin yake shine kun ga yanzu mu da muke ra'a wannan zamuna na ƙarshen zamani da sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina alqurun mufaddala sai nake da aljanna muke nema ko kuma aljanna nan duka iri ɗaya ce amma mu da kanmu mun san irin ayyukan da muke yi ba su kusa da irin nasu ko kusa babu magana haɗi ma ko muna neman irin sakamako ɗaya to Allah cikin saukin shi da rangwamensa su sun yi aiki mai yawa duk da haka su ma aikin nasu bai kai ba aljanna ba wani annabi ke cewa sai dai in Allah ya lullube mu da rahamarsa to yana kuma ga mu wanda muke bata lokaci akan neman duniya da sharholiya da cutar da kanmu mu aikata zinubai mai kato bara iri daban-daban mu ci amana mu saba wa Allah babu abin da ba a yi a waɗannan zamun nan kuma amma kullum muna cewa Allah ka samu aljanna to Allah cikin luɗufinsa tunda yayi niyyar yi al'umman nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama kamar yadda yake cewa wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama alkhairinta yana farkonta wa yasaysibu akhiruha bala'un wa fitanun wa umurun tunkirunaha amma al'umma ƙarshe za su gamu da jarabawa da fitintunu da ababen da ba kwala ku ji dadin su ba to me yasa aka raba haka saboda mu zami laifuffuka da yawa Allah kuma yayi nufin zai ma al'umman nan da yawa rahama sai jarabce su da matsaloli a duniya don matsalolin nan su cinye zunuban nan tun a nan duniya da kan ba ka ba wallahi ba za a sha ba da Allah zai ban mu rayu salin alin muna wannan ka tobara wallahi ji lahira ba za ba mu ga da kyau ba jama'a shi sa su arna Allah ya basu suna yin wannan mai dadin shi wa ira wa ira arna annahu lika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu fa dammarna tadmira su fatana alaihim abwaba kulli shay'in Allah sai ya bude musu ta jin dadi saboda ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya haka annabi ya ce ma Umar su an gaggauto musu da dadin su a duniya mu kuma Allah ya alƙawarin cewa zai jarabce mu da bala'o'i a nan a wannan ƙarshen al'ummar saboda mene saboda an je lahira ya zama wannan bala'o'in da jarabawoyin sun sun yi neutralizing zunubanmu in ba haka ba wallahi mutanen wannan zamanin jama'a ba za mu kai labari ba ba za mu kai labari ba sam shi za ka ga abubuwa kullum suke ta mana ga sunan suke ta mana abin nan suke ta mana ɗaurin minti sama da ƙasa ɗaurin goro bala'o'i iri daban-daban a shiga wannan kamar da annabi yake cewa mumini a cikin hadisin muslim annabi yake cewa za a zo a yi ta fitintunu da bala'o'i suna bin bayansu ya ce idan mumini ya ga wata musiba sai ya ce hadihi muhulikati wannan musiba ba zan sha ba annabi ya ce kuma sai ta wuce hatta yurattiqu ba'daha ba'daha ba'dan har sai in wata ta wuce in wata sai a ga ashe ta bai ba ma musiba bace ta mai da waccan karama in ana ganin da kaza yayi tsada sai a ga ashe ma ba a tsada bane da ina ma da ya kuma yadda yake da ta nake da da fetur yake 230 ana ta korafi yayi tsada ba ka kaddara yanda da Allah zai taimake mu akan shugabannin nan kawai sai to shikenan fetur 300 ma yanzu ai sai an dinga sallah a filayen idi ana musu addu'a ana cewa ai mutanen arziki ne ai za a ce an samu ma wani irin Umar dan Abdul Aziz wallahi haka za a ce saboda za a ga wani sauki ne ruwa ruwa to annabi ya ce hataru turaqiqu ba'daha ba'dan annabi ya ce sai kuma wata fitinar ta zo sai ya ce hadhihi mulakati ce kai wannan kan balan tsallake ta ba kuma sai a sake tsallakewa wata ta zo annabi ya ce sai ya kulu hadhihi hadhihi hadhihi wato duk fitinar ta zo sai an cire rai da za a samu wani sauki ga baki ɗaya sannan Allah zai kaudaita sun haka wannan al'umma ta ƙarshe shi yasa take da take shiga cikin waɗannan jarabawai idan ta shiga wannan jarabawar sai Allah ya kawo mata mafita ta hanyar fitintinin su zama kafara ga zunuban shi yasa waɗanda suka fi imani sai jarabawa su tafi ƙarfi saboda za su fi gasgata Allah cewa eh wannan daga Allah ne waɗanda imanin su bai kai haka ba sai Allah ya musu jarabawa wanda bata kai waccan ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'anbiya wa ashaddu bala'an thumma al'amfalu fal'amfal. Yanzu shi manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallama da sauran annabawa ko zazzaɓi za su yi za a ninka musu zafin zazzaɓin fiye da sauran mutane. Allah ya kyauta. Wannan riwaya ita ce riwaya Limamu Abu Abdullahi da hakimin na saburi da isnadi wanda yake mai ƙarfi. Sai yake cewa babu almururi ala sirat babun da ke bayani akan wuce siradi tsallaka siradi wato bayan duk an gama abin da za a yi an ceci waɗanda za a ceta an ba da dama a yi ceto abin nan wato a shafa al'uzma sai Allah subhanahu ta'ala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya haura da al'umma sasaradi sune mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi mu ne mu ne karan farko wajen haurawa Allah ka samu haura malam yace an abi hurairah ta kala kala kala unasun ya rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyama wasu mutane suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzo Allah shin zamu ga Allah ubangijin ranar alkiyama fa kala sai annabi ya ce hal tudaruna fi shamsi laysa dunaha sahabun shin ko kuna gogoriyan kallon rana idan babu ainihin wato girgije qalu la suka ce a a kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu قالوا لا يا رسول الله sai annabi ce hal tudaruna fil qamari lailatul badri to shi fa wata shin kuna gogoriyan kallon sa a daren haske laysa dunahu sahabun babu girgije da ya tare shi qalu la ya rasulullah suka ce ba ma yi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai annabi ya ce fa innakum tarawnahu yawmal qiyamati kadhalika to shi ma ubangijinku za ku ganshi ranar alkiyama irin haka babu abin da zai tara wani daga ganin sa yajma'ullahu annasa fa yaqulu Allah zai tattara gaba ɗaya mutane ya ce man kana ya abudu shay'an falyattabi'hu wanda yake bautawa wani gunki ko wani dagutu to yabi wannan ubangijin nasa na ƙarya fayattba'u man kana ya abudu shamsa wa yatba'u man kana ya abudu al-qamara masu bautar rana su bi rana masu bautar wata su bi wata wa yatba'u man kana ya abudu tawagita haka nan masu bautar gumaka su ma su bi su a ingiza su ta gaba kida wata buka hadhihi al-ummatu fiha munafiquha sai mu musulmai al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kadai zamu saura a wannan fili na alkiyama amma a cikin mu kuma hadda munafikan cikin mu fayatihimullahu fi ghairi surati allati ya'rifuna sai Allah ya zo farko a cikin wata sura ba irin wadda Allah ya sanashe mu a cikin sifofinsa alqur'ani da sunna mai inganci ba fa yaqulu sai ya ce ana rabbukum ce ni ne ubangijinku faya ƙuluna sai muminai su ce, Allah ka sa mu cikinsu, na ubu billahi minka, muna neman tsarin Allah daga kai, ha za makanuna muna nan muna jira a nan, hatta ya atiya na rabbuna, sai Allah ya zo mana cikin surar da muka sani. Fai za a ta na rabbuna a rafnahu, idan Allah ubangijinmu yazo zamu gane shi fa ya'tihumullahu fi suratin lati ya'rifuna sai Allah ya saki zuwa a cikin surar da suka sani fa yaqulu sai Allah ya ce ana rabbukum ni ne ubangijinku fa yaquluna anta rabbuna gaskiya ne kai ne ubangijinmu fa yatba'unahu sai su ba Allah wa yudrabu jisrun jahannama sai a zo a saka gadar jahannama ita ce siradin a zo a saka siradi ita ce gada mai santsi mai kaifi siririya kamar silin gashi akan jahannama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace fa akunu awwala man yujizu Allahu akbar nabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ne farkon wanda zan fara tsallaka wannan gada wa du'a'ur rusuli yawma idhin hatta annabawa a lokacin addu'ar da suke Allahumma sallim sallim ya Allah ka sa mu tsira ya Allah ka sa mu tsira wa bihi kala libu mithlu shawki sa'adan sannan kuma shi wannan a a sirai yana da kalalib jam'i kallub sune wato wasu karafa waɗanda suke masu tsinin kai kamar da ake sa tsini akan katangu ko makamantansu to wasu karafa ne masu tsinin kai haka wanda suke da kaifi nabi ya ce mithlu shauki sa'adan kai ka ce wato abin nan ne wato ƙaya ce shauk na as-sa'adan na wato wata ƙaya wadda take mai mai mai shiga kafa irin ƙaya mai diddiga wadda in ka taka za ta makalkale ko ina kamar irin zakani ƙayar zakani wadda duk jikinta ƙaya ne to irin ta ne haka ƙaya ko ta ko ina su ne a kai ya ce a mara aitun shaukar sa'adan kun taɓa ganin wannan zakamin da nake gaya muku ƙalubala suka ce mun taɓa gani ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala fa innaha mislu shauki sa'adan ghayra annaha la ya'lamu qadara idhaniha illa Allah yace ina mun kwatance ne za ku gane amma girman waɗannan na lahira ba wani san girman su sai Allah fataqafu an-nasa bi a'malihim ya ce sai kuma ta dinga waftan mutane ita ƙayar tana kada mutane da sakamakon mugun aikinsu munafukai da kafirai waɗanda Allah ya nufin azabtar da su saboda zunubansu haka ta dinga washe kafafunsu min humul mu baku bi amali akwai wanda gaba ɗaya halakakke ne saboda aikinsa wa min humul a muhardalu akwai kuma wanda yake wato kasashe shine wanda aka kada shi ya fadi kamar wanda misali mota ta buge shi ya suma shine al al al-masru amma kuma summa yanju amma daga baya kuma zai tsira yayi muguwa faduwa kamar mutum ne a buge shi yanzu ya suma ana tsammanin ya mutu an jima ko sai ga yana numfashi da sauran ran shi to akwai kuma irin wannan kaga yayi bamta da wanda ta mishi kwaf daya kan shi ya fashe an san wannan sai dai jana'iza yace hatta idza faraga Allah min alqada'i bana ibadi har sai Allah ya gama gaba daya hukunci tsakanin bayinsa wa arada an yukhrija minan nari man arada an yukhrija ko wadanda Allah ya sa su a wuta saboda zanubansu an musu azaba gurgudan zanubansu Allah kuma ya nufin ya fito da su saboda imaninsu mimman kana yashhadu alla ilaha illallah da gaskiya wanda suka mutu da kalmar shahada amara mala'ikata an yukhrijuhum an yukhrijuhum sai Allah ya ce a fito da su duk masu laifuka wanda suka yi laifuka irin waɗanda ake cewa za su sa a wuta alal misali mutum ne ya kashe kanshi amma kuma mumini ne kawai depression ne yasa ya kashe kanshi to wannan zai fito wata rana ya kashe wani wannan zai fito wata rana ya ci amana al'umma a shugabancinsa ya yi sata ya yi zina ya sha giya ya yi wasa da sallah in dai ya mutu yana shaida Allah ɗaya ne to watan wata rana zai fito daga wuta Allah karka samu shiga cikin wannan yanayin yace fa ya'rifunahu fa ya'rifunahum bi alamati atharis sujudi idan Allah ya ba mala'iku dama suka shiga cikin gidan wuta za su gane irin waɗannan mutane da tambarin sujuda goshi da hannaye da guyayu da gefen kafa qad qadim tuhishu sun riga sun gama konewa sun ragargaje sun soye shine alimtihash fayusabbu alaihim ma'un haka za a fitar da su ana dilala musu wani ruwa a wata riwaya kuma za a tsoma su ne a wani kogi yuqallahu ma'ul hayati za a zo da su bakin kogin kudi a dinga tsiba ana dilala musu ko kuma a zirma su cikin kogin sai a ga fayambutuna nabatal hibbati fi hamilis saili nan da nan sai a ga tsokar jikinsa tana tofo tana tofo fata na fitowa jikinsa na gyaruwa kamar yadda ƙwayar gero ko dawa wadda yashin ruwan sama ya ɗauko take tsiro a kan kwata ko wani matarar yashi annabi ya kai matuƙa zai iya kwatanci sallallahu alaihi wasallam idan aka yi ruwan sama yashi ya taho da wasu ƴaƴan ƙwayannin a su dawa da gero wani lokaci kafin gari ya waye ma sun yi tofu za kuma sun yi tofon tofon ɗan ƙanƙani ne kyau nan take wato ba sa daɗewa suke tuhu ba kamar dadewar shuka da kake yi ta gargajiya ba cikin yan awanni za su tuhu akan wajen to nan da na haka za a ga jikinsu yana tuhu irin tohon habba ƙwayar dawa ko gero fi hamilis sai wanda ruwan sama ya taho da ita bata akan yashi nan da nan za su tsoro wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi ala nari sai kuma wani mutum shi zai saura wannan mutum an fito da shi daga cikin gidan wuta amma shi ba a kawo shi bakin wannan ruwa ba an bar shi a gaban gidan wuta fuska shi na kallon wuta fa ya kulu ya rab ce ya Allah kad kashabani rihuha ce ya Allah warin wuta ya riga ya canza min halitta ya canza min kama wa aharqani zaka'uha sannan harshen wutan yana kona ni fasrib wajhi anin nar ya Allah a taimaka mini a juya min fuska ta daina kallon wutan nan fala yazalu wannan mutum ba zai gushe ba yadda ullaha yana roƙon Allah fa ya kulu yana cewa la'allaka sai in sai Allah ya ce mishi la'allaka ina ataituka an tasalani ghayrahu mm -mm. kaffa ne maka wannan alfarma ka zo kana roƙon wata alfarma fiye da ita fa ya kulu la ce sam wa izzatika na rantse da girman ka ya Allah daga wannan la as'aluka ghayrahu in dai aka juya min fuskata na ban kallon wutan na ni komai ya mun na samu sauki fa yusfa yasrifu wajhahu anin nari sai Allah ya sa ajiyo fuskar shi da kallon wuta thumma yaqulu ba'da zalika ya rab an jima ka dan kun sai sai ki cewa ya Allah qarribni ila babil janna ya Allah dan matsa da ni daga bakin wutan nan a matsa da ni can kusa da kofar aljanna fa yaqulu alaysa qad za'amta Allah tas'alani ghayrahu Allah ya ce mishi kai ba kai kace ba za ka sake tambaya ba wai laka yabna adam wai laka ibn adam ma agdarak ce kai dan adam kai canka babu wanda ya kai ka wato yaudara wato ko a lahira ka samu hali sai ka yaudara kenan a gidan gaskiya ba ka ce ba za ka ka zo kana yi fala yazalu yad'u ba zai gushe ba yana roƙon Allah fa yaqulu la'alli in a'taituka zalika tas'alani ghayruhu tas'aluni ghayruhu Allah ya ce ina fa tsoron kana sake baka kuma ka tambaye ni fa yaqulu la wa izzatika la as'aluka ghayruhu Allah yana sanar da tambayar sai Allah ce to shikenan ba komai fa yu'tillaha min uhudin wa mawathiqa Allah yas'aluhu ghayruhu ya dosa fadan alƙawura da rantsarantsan cewa wallahi ba zai sake ba in ya sake kaza kaza kaza kaza fa yuqarribuhu ila babil janna sai Allah ya sa dauke shi a kawo shi kusa da aljanna a bar shi anan bayan wani lokaci fa idza ra'a ma fiha sakata masha Allah yana hango ana ta shagali aljanna ana ta sharholiya yana nan yana ta shiru ya ce to na riga ne alƙawari bari in kama baki na ka a ga cewa ban kyauta ba an jima idan abun ya matso shi sun mai kulu ya rab ya rab adkhilnil janna cha ba Allah a taimaka mini ya Allah a dan shigar da ni aljanna sun mai kulu awalai sakar za'amta Allah tas'alani ghaira Allah ya daka mai tsawa ba kai ka ce ba za ka sake roƙo ba wailaka yabna adam ma agdarak ce kai canka ya kai dan adam ba wanda ya kai ka yaudara fa yaqulu ya rab la taj'alni ashqa khalqika ce ya Allah ina roƙonka kar ka sa na zama ni ne mafi tsiya daga cikin halittu kowa ya shiga aljanna cikin muminai ni kadai na saura a riga tsakani fala yazalu yad'u hatta yadhaka ba zai gushe ba yana magiya yana roƙon Allah yana bambadanci har sai Allah ya mai dariya haga risa tabbatar da siffar dariya ga Allah bayan siffar magana fa idza dahika minhu adina lahu bidkhul fiha saboda rahama Allah da tausayinsa sai ya masa dariya alama Allah ya amince kenan sai Allah ya sa a bashi izini sai ya shiga aljanna fa idza dakhala fiha qila tamanna a wata riwaya aka ce in ya shiga ya yawata ya yawata zai ga ko ina occupied sai ya dawo ya ce to wallahi shi bai samu waje ba ki je ka sake dubawa da in ba ka baka koma waje haka dole zai je ya duba ya gani ya gani ce to na ga wani wuri sai a ce to ka faɗi duk abin da kake so na burin lahira ba burin duniya ba kenan ko tamanna minka min kaza fa ya tamanna sai ya fara faɗan wato a ce ya lissafa ababen da yake so a bashi iyalai dukiyoyi ababen hawa suturu a gidaje duk abin da mutum zai mallaka na aljanna sai ya ta faɗa sun mai ya ƙullahu tamanna min kaza bayan ya yi burin a ce ƙara dai ƙara fa ya tamanna ya ƙara hatta yan katsi a bihil amani tan katsi a bihil amani har sai duk wani burin duniyan nan ko burin lahirar can sai ya ƙare mai duk wani abu da yake tunanin zai faɗa wai ya samu ya more sai ya faɗa fa ya ƙulu lahu sai Allah ya ce mashi laka hadha laka wa mithluhu ma'ahu to duk abin da ka faɗa an baka kuma an ninka maka a wata riwaya sai ya ce ya Allah anya ba ba ba izgili ake min ba ko ba zolaya ta ake yi ba ya Allah ya ji ni'imar shi da yake ganin ya shigo a makare irin wannan ni'ima qala abu huraira wa dhalika wa dhalika ar-rajulu akhirul ahli al-jannati dukhula to wannan shine karshen shigan aljanna ga baki ɗayan ji abu huraira daga shi babu wanda zai shiga ya Allah karka samu kai wannan matsayin Allah ka samu shiga tun karan farko qala ata'u sai ata'u yake cewa wa abu sa'id al-khudri jalisu ma abi huraira sanda sayyidina abu huraira yake bada wannan labari akwai wani babban sahabi shi ma abu sa'id al-khudri yana zaune la yughayyiru alaihi shay'an min hadisi baya canza mai wata magana babu abin da abu huraira ya faɗa Abu Sa'id ya ce a ba haka fa annabi ya ce ba kaza ne ka manta yana ji yana gani hattanta ha ila qaulihi har sai da Abu Hurairah ya zo daidai nan da ya ce hadha laka wa mithluhu ma'ahu annabi zai ce Allah ya ce annabi ya ce Allah zai ce masa za a baka wannan kuma za a ninka maka irinsa qala Abu Sa'id sai Abu Sa'id ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni ko abinda na ji annabi na cewa shine hadha laka wa asharatu amsalihi za a baka wannan da kuma ninki so goma qala abu huraira abu huraira yace hafistu mithluhu ma'ahu ni kuma iya abin da na haddace kenan kaga su da ke salaf suna da hankali ba sa da rikici ba da mu ne daga nan za a fara kafarta juna ɗaya ce to kawa annabi ƙarya ɗaya ce to kai kuma kamun ƙarya ƙarya kake wallahi shikenan sai ka ji an fara aiko da sako raddi mai zafi rubutaccen sako na gaggawa open letter shikenan ya zama fitar tsakankanin su kowa abin da ya ji kenan tsaya iya wanda ya ji mu kuma sai a zo a hada a ce to shikenan almusbitu muqaddamun ala nafi wanda ya ce goma ya tabbatar da abin da wancan bai ce ba shi ya kawo ziyaratu ilmin sai ta yi kenan kamar da abu ibn hajar yake cewa to wannan mutumin shin kwaya ɗaya ne ko wasu jinsi ne jinsin wasu mutane ne ya kawo rayu da yawa da ya goyi bayan maganganun ya ce in aka ɗauka cewa jinsi ne to wani za a ninka mai so ɗaya wani a ninka mai hayya kai so goma wani a ninka mai tsakankanin haka in kuma ka ɗauka so ɗaya ne ta yi an ninka mai so ɗaya har ya tafi daga baya ce kai zo an ninka maka ma so goma sai zama iya abin da abu rara ya ji iya sau ɗayan nan bai ji iya wancan ba sau haka babu wani rikici a cikin wannan ko kuma ka irin ta malam musa sabi allah ya gafa ta yi ba don ya mutu ba ce a dai bari a je a gani haka malamin malamin za zabi yake cewa ce jama'a mu bari an je ka gani dan ba abu rikici bane kai dai kokari ka cika da imani kawai shine ya za a yi ya za a yi kare cika da imani in Allah so zaka tsira wallahu almusta'an wa lafdhu muslimin wa huwa riwayatun inda al-bukhari fa yudrabu as-siratu bayna zaharanai jahannama za a buga siradin nan shi za a dauga akan saman jahannama rami ce sai a gitta wannan saradi akan shi fa akunu ana wa ummati awwala man yujizu nabi yace da ni da al'ummata mu ne farkon waɗanda za mu haura wala ya takallamu yawma idhin illa rusul babu mai magana ba wanda sai bude baki magana sai annabawa wa da'awar rusuli yawma idhin allahumma sallim sallim abinda su cewa kenan suma wa ana nasin kala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yashfa li yawm al-qiyamati Anas ya ce, Na roƙi manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallam na ce, Yarje cece ni ranar alkiyama, ya manzan Allah ina so ka cece ni ranar alkiyama, in ji Anas. Faƙala annabi ya ce, Ana fa'ilun, na maka alkawarin zan cece ka. Kai Anas ya more fa. Ya yi addu'a mai kyau kuma ya samu amsa mai kyau, annabi ya ce, Karka damu Anas, zan cece ka ranar alkiyama. Yanzu yana nufin cewa mutane masu ayyuka masu kyau ma kenan suna buƙatar ceto, kafin su kai labari. domin anas ɗin sahabi ne mahaifiyar shi sahabiya ce yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima shekara da shekaru shekara goma tsawon rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina sannan ya rayu yayi ya dade a duniya yana karantawa yana wa'azi yana daga cikin sahabbai guda bakwai mafiya yawan hadisai amma kaji yana roƙon yana neman ceto yana neman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da shi qala qultu ya rasulullah fa aina atlubuka ce to ya manzo Allah a cikin daren kiyama na ina zan neme ka ya kamata mu yi meeting point ko ba gaskiya ba in na zo a wannan tare ina zan neme ka qala tulubni awwala ma tatlubni ala sirat yace to farkon da zaka fara nema na ka neme ni a sirati tunda annabi shine limami shine akan gaba duk da kai ka san ka zo gaban sirati zaka gani ka samu na haura da kai fa qala qultu fa illam alqaka ala sirat to ya manzo Allah tunda kai ne farkon haurawa ta yi kafin na zo an riga an fara wucewa taro ne iya duk duniya in ban ganka ba anan sai kuma ina wato option B kenan Allah sai da wayo sosai fa qala annabi yace fadubni indal mizani ka je inda ake awon kaya saboda nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsaya yayi ta nema mutane cito yadda kaga kamar mutane suna tsayawa akan akwati suna so sai sun ci shi a zabe to haka nan zai tsaya a inda ake awo yana tawo mala'iku wato yana ta kawo musu takardu da ya karbo na sunayen mutane na ceto cewa wani an ce ya wuce in ya ga wasu ya sake kuma gun Allah ya ce ya Allah ga wasu jama'a ta masu lifa iri kaza Allah tausaya musu ce je ka an ce ka tsallaka da su manzo Allah sai sama Allah ya ce mishi karka damu duk abin da zaka nema a taron alkiyama sai na maka shine mai Allah yake cewa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda sai Allah ya baka duk abin da kake so har sai ka ji a zuciyarka cewa ka yadda ka samu babban matsayin makamin mahmudan dinnan shi san Allah ya kaci al'umma manzo Allah yake musulmi ya gama maka duk wata gata yi kokari kai kuma ka cika abin da ke kanka na biya ga Allah haka manzo Allah zai tsaya anan to daka anan ma wani wani meeting point ne da mutane dama za su riske shi sai ya ce wa Anas to mu hada anan qultu fa illam alqaka indal mizan ya manzo Allah annazo kuma akwai cincirundo ana ta kaiwa ana kawowa ban ganka ba a wajen to kuma wurin wurin lissafi ne in ba a kira ka bai kamata ka iso ba bai kamata ka kanka wurin kana tafiya a mota yanzu kawai ga rosafti ka tsaya ka ce musu ya wallahi ku yi hakuri fa ni takarduna fa ba su isa ba su taka ba fa ka kawo kanka kenan ko sai na ga muku kula ni bane amma na ce bari in ga muku ko ba gaskiya ba za ku ga gaskiya sai annabi ya ce mishi fadlubni indal haudi to ka riske ni a mashayar tafki na din nan saboda kuma annabi zai je nan shi ma shi zai fara zuwa ya tsaya ya jira al'ummarsa don ya tabbatar duka sun zo in ban da waɗanda za a kora Allah karka sa muna cikin da za a kora fa inni la ukhti'u hadhihi thalatha almawatina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Anas babu yadda za a yi ka kuskura gani na a waɗannan wuraren guda uku nabi ya bashi wurare muhimmai guda uku da za a iya gamuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a taron alkiyama to kai ma zaka iya ci gaba da addu'a wurin Allah kana roƙon Allah ka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cece ni Allah ka sa nabi cici mu gaba daya da mu da malaman mu da iyayen mu da sauran musulmai to in ka je alkiyama jama'a sai sai ka bi wannan karatun kai ma sai mi tabi ina ne wurin haduwar farko bakin sarati in ka samu anan ka dace annabi ya cece ka Allah ka samu dace to shikenan an wuce in baka samu anan ba na ne wuri na biyu shine wajen awo an taho da mutane awon kaya nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai cece mutane wuri na uku ba shine a bakin tafki wajen shan ruwan alkausara wannan riwaya ta cikin sunan Tirmidhi kuma ingantacciya ce malam sake cewa ana bi sayyidin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yudau siratu baina zaharanai jahannama za a sanya sirati akan gadan bayan jahannama aguna tabbatar da akwai azaba da za a yi wa mutane kenan tun a wannan wuri ala hasakin ka hasaki sa'adan akan wani ƙaya shine hasakin kamar ƙayar sa'adan thumma annabi yace summa tastajizu yastajizun nasu sannan mutane su fara tsallakawa fanajin musallamun to mutane kala uku ne akan saradi karo na farko kashi na farko fanajin wanda za su tsira musallamun salin alin Allah ka samu cikinsu annabi ya ce wa makhdujun bihi akwai kuma wanda za a yayyakushe shi zai sha yakushi a wurin ita sa'adan ɗin ko a wurin abin nan da suke gefe su amana da alƙur'ani da sauransu da azumi da sauransu za su tsiratar da shi akwai kuma masu wafta su ne amana da zumunta ko to makhdujin bihi wanda za a ainihin wato zai tsira amma za a ga halittar shi ta lalace an ya kushe shi ko an cire mai kunni ko bakin shi ya bare ko hannun shi ya tsinki sai annabi ce sun manajin sai kuma wanda za su tsira shi wannan din kenan bayan makhdujin sun manajin bayan ya sha wahala sannan ya tsira wata riwaya annabi ya ce sai kuma wa muhtabasun bihi da kuma wanda za a tsare shi akan saradin wa mankusun fiha da kuma wanda za a juya shi upside down shine mankus za a sa kanshi a ƙasa kafafun shi a sama ya fada ƙasan jahannama shine kashi na uku inna lillahi wa raju a wata riwaya annabi ya ce wa makdusun ne wa mankusun ya ce wa makdus makdus shi kuma za a ɗaura hannun shi ta baya a wurga shi ɗaurare za a ɗaure shi katam kala uku ne akwai mai tsira wanda babu ciwo a jikinsa a cikin su ma kala uku na kwana da bai ce cewa zai wuce kamar kiftawa ido da bismillah wani zai wuce da gudu wani da sassarfa wani da tafiya to a cikinsu ne kuma sai wa makdujun bihi sun manajin wanda zai sha wahala sannan kuma ya tsira shine kashi na biyu sannan kuma sai wa muhtabasun bihi da kuma wanda za a tsare wa mankusun fiha bayan an tsare shi kuma sannan a juya kanshi sama zuwa ƙasa a wurga shi a wata rana bai kishawa makdusun ko kuma a ainihin wato daddaure shi sannan a wurga shi ubangiji Allah ka tsare mu daga tabewa wa an abi dharrin qala inna khalili ahid sallallahu alaihi wasallama ahida ilayya anna duna jisri jahannama tariqan yace masoyina badaɗina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani labarin cewa kafin a kai kan wannan gada ta jahannama wato siradi dariƙan akwai wata hanya za bahadin mizaniya wata ke da santsi tana zamar da mutane wa mazillatin da kuma santsi gangare mai santsi kamar akan gansa kuka ko akan tiles wanda yake da santsi irin na bayikan nan da ba a wankewa ko wani waje da ka sani dai wanda yake mai santsi wanda zarar mutum ya taka kawai fadawa zai wa inna na'ati alaihi wa fi ahmali naqti daru yace kuma zamu zo wajen annabi yace zamu iso wajen tare da kayan mu ahmalina kayan mu na ayyukan mu iqtidarun ba su da nauyi annabi yana ce mana mai kokari kada kayan mu zanuban mu su zama kasu zama masu nauyi a wannan tafiya wato tafiya ta zama da wahala ba a so ka dauki kaya mai nauyi wafi lafzin ya ce wafi ahmali na mirarun ya ce kayanmu su zama wato ba su da nauyi suna da sauƙi a alhiffa wato kayanmu ba su da nauyi wannan yana nuni zuwa ga kira zuwa ga karanta zunubai kar ka bari ya zama zunubanka masu nauyi ne masu girma ne dan adam bai rabuwa da zunubi sai ya aikata shi amma da yi kokari zama zunubanka yan ƙanana ne waɗanda zaka zaka kai labari da su kamar yadda misali yanzu a wata tafiya mai wahala yanzu ka tambayi mutane masu zuwa neman aikin soja a nan Zaria ba ka ganin wani da akwati seti misali ya dauke da shi ko irin garawanin akwatuna nan da ake zuwa bodin da su ba wanda zaka gani da shi kowa irin yar jakan nan ce yana rataye da ita saboda aiki ne mai wahala ba zai dauko katuwar jaka ba haka in za a tafi aikin arafa a makka ba wanda za gani da in ba mutum solobiyo ne bane bai san daba garin ba ba wanda za gani da katuwar jaka wani daga ratayen jaka wanda a ciki kawai akwai wani ɗan littafin shi da ɗan dabinan sa da fasfo ɗin shi shikenan ya ishe ka saboda in ka ɗauki kaya mai wahala ka baje ko ina zaka sha wahala ka ɗauki kaya mai nauyi in ba mutum bai san kan dawa garin ba shine kawai ɗauki kaya da yawa ko ya je ya ga ana bada sabil na abinci ko ruwa ya kinkimo katan guda ka baje ko ina dole zai wurgar da shi saboda wahala ne to ya ce mu je da kaya ɗan kaɗan yi ƙoƙari ya zama kayanka na zunubai ‘yan kaɗan ne, kar ka dinga yin zunubi, yi ƙoƙari ka guje mushi. Ahara annan juwa, annabi ya ce mana wannan shi babu dama shi ya fi dacewa da mutsira an anna atiya alaihi wa nahanu mawaƙiyir. Ya fi dacewa da mutsira fiye da idan mun zo da kaya mawaƙiru, waƙar shi ne kaya awo guda irin kamar a ce mota guda wa himlu ba'ir waqru ba'irin wato awo guda na raƙumi to mawaƙir au auna da yawa au awo da yawa da yawa kayan raƙumi ɗaya ba jama'a wallahi wani a kurkura ba ta ya ɗaukan shi a kurukura wata ba ta iya ɗaukan kayan da raƙumi yake ɗauka sai dai mai ƙarfi ce so da raƙumi ko nan sakwata kaji za ga raƙumin da yake ɗaukan buhu ashirin na dawa sai an kwantar da shi an ɗaure su an ɗaure su da an tsabare shi kawai za ga yayi ya ci da kawai tashi da su ya ci gaba tafiya kuma lafiya lau to kaga a kurukura ko irin wannan tamu ta gargajiya ba ko ce ke ɗauka wannan ta tafi lafiya lau kuma wata wallahi ita ɗauka sai ta ci burus to a ce kayanka irin wannan mawaƙi ɗin ne a kurukura takwas na zunubai ya kasan za ka yi da su dole su tarmashe mutum da ka jama'a mu ji tsoron Allah mu tuba mu rangwanta wa kanmu duk abin da malamai suke gaya mana a wa'azi da waɗannan hadisai ana gaya mana don mu cin more su mu tuba don mu samu mu tsira ranar gobe kiyama kar mu dinga ganin kamar wannan rayuwa ta duniya kowa da ya san ga ta nan dai ba wata rayuwa ce mai daɗi ba ma a wannan yanki namu a wannan zamanin da muke rayuwa babu abin da ya rage maka wanda kake da tabbas za ka ji daɗinsa shi ne ita ce lahira an kama ta yiki ita kan kasan insha Allahu za ka sha in dai ka yi ƙoƙari za mu zo mu ji hadisin waɗanda za a tsindima a wuta a fito da shi bayan a duniya ya ji daɗi a tambaye shi ya ce bai taɓa jin daɗi ba Allah ya tsare mu وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في قوله عز وجل يسعى نورهم بين أيديهم haskensu yana tafiya gaba gare su cikin alhadid qala ibn mas'ud yana fasara yake cewa yu'tawna nurahum ala qadri a'malihim za a baiwa mutane haske a lahira gwargwadon ayyukansu minhum man nuruhu mithlul jabal wani za a ga haske saboda kyan ayyukansa katotan haske kaman girman dutse wa adnahum mafi karancin haske man nuruhu ala ibhami wani kuma hasken shi akan dan yatsa shi kaman makisu akan dan yatsan shi babba ya tufa'u marratan wa yaqidum ukhra shi hasken da kanshi yana buntunowa kuma ya mutu kaman mai tsohon bata da irin tocila na irin tada wanda ka kuna da kanta ba yake sanyi ga gashe ta dan ƙara kawowa ko kuma irin wannan da ake cewa wani ya gaza wani ya gaza dinnan ko kuma kamar da kwatanta hasken makisu a yan gane makisu ko ya kwaran ne na mai yin haske wanda in ba cikin duhu ba a ganin hasken to haka wani zai dinga ya tafa umaratan yana mutuwa waya kidu ukhra yana kuma fitowa a wani lokaci to wannan shine mafi karancin haske wanda iya dan abin da ya samu kenan saboda karancin ayyukansa na alkhairi amma dai yana da hasken dan ba kafiri bane to da haka wannan yana kiran mu zuwa ga mu yawaita ayyukan alkhairi dan mu samu hasken mu yawa mu samu mu tsira ranar alkiyama ubangiji Allah ya sa mu tsira duniya da lahira Allah kuma ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka sa muna cikin waɗanda zamu samu hisaban yasira Allah ka ji kanmu da iyayenmu da malaman mu da sauran musulmai wannan ƙasa ta mu take cikin wani hali na gargada game da tattalin arziki da rayuwa da tsaro da abinci da sauran abubuwa ya Allah muna roƙo ka canza mana zuwa abin da yake shine mafi sauki kuma mafi alkhairi ya Allah gare ka muke kai kukan mu ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai gare ka ya Allah ya Allah ka gafarta mana zanuban mu Allah ka sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah